والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jiya mun ce babu uquq alwalidain ko kuma uquq jam'u jam'u mi kuskure Allah alam uquq kawai masdar ne aqqa yaqu uquqan ina tsammani aqqa ya aqqa ya uqu uquqan ko haka ne lako
amma ai ya bake abu da
uquqan uquqan ba kawai na dai ce jam'i ne ban na tsara jam'in nan ba ai da ma ba duk kowane masdari musamman ism masdar shi ba ma jam'in shi ism masdar ne Allahu ala
ismul masdar
to sai mu yi rayuwa a ba mu da kuma a bar shi ai magana ce aka yi sai kanan je to je ne je bai zo babun ya bar walidaihi ma lam yakun ma'siyatan eh a ka samu farar gida ka rubuta shi kai banda tabbas kin shi goge shi kenan ba bai da mufrad ism masdar bai da masdar bai da ba shi shi aku ba ba ba أبقو أو باب هنا باب أقنن اسم فاعل وإيش باب قال رحمه الله تعالى باب يبر والديه ما لم يكن معصية قال البخاري كتوى بابي وندكي بيان تيوى دا يبر والديه يي بر يي إحسان لكيوت تام إيانشي ما لم يكن معصية كنا متقر والنام بذا مصابوبا كوميني لكيوت تاوشي مصر ko menene malam matakar bai kai sabo ba zan sabo ba domin shi sabo ne wanda ba za a yi biyayya ga halitta ba dan a sa'a ma Allah subhanahu wataala hadisi wanga hasanun li ghairihi ne qala haddathana muhammad ibn abd al-aziz qala haddathana abd al-malik ibn al-khattab ibn ubaydi ubaydillah ibn abi bakr al-basri laqi laqituhu bir-ramlah qala haddathani rashid abu muhammad عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل أخرج ابن ماجه وأن حديث al'allama al-bukhari rahimahullah ya rito shi daga malamin shi muhammad ibn abdulaziz muhammad ibn abdulaziz ibn al-wasiti muhammad ibn abdulaziz ibn al-wasiti saduqun saduqun yahimu a zuwa cikin takarib saduqun yahimu kama yana da yan kwarakwarai ibn sunan shi a yi gashi nan muhammad ibn abdulaziz shi an rubuce ibn al-wasiti muhammad ibn ko ba ko muhammad kare kan ku yawa yani min sa gami a'a ba mudaf ilayhi bane ibn muhammad ibn abd al-aziz ibn al-wasiti صدوق يهم وكانت له معرفة صدوق قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري عبد الملك لا سنش تككيا كامنا درجة شي مقبول مقبول شي يتي محمد ابن عبد العزيز يتي عبد الملك يا باشا الأباري لقيته بالرملة لقيته لقيته بالرملة ya haɗu da shi a ramla gari ne a sham isin baladin fi sham a bisham ramla ramla wa sunan wata sahabi a ramla ramla akwai sahabiya ramla sahabiya eh ɗaya ita ce eh ummul mu'minin ummu habiba ko ramla قال حدثني راشد أبو محمد راشد أبو محمد ابن نجيح الحماني صدوق ربما أخطأ راش- راشد أبو محمد ابن نجيح ابن نجيح الحماني هو الحماني صدوق ربما أح- أخطأ أمم. راشد أبو محمد راشد أبو محمد ابن نجيح أمم. آه ديك أنا من ليس مصب عن شهر ابن حوشب شهر ابن حوشب الأشعري صدوق كثير الإرسال إرسال والأوهام من قد كتكين إسناد دقا صدوق سي يهم سي ربما أخطأ سي كثير الإرسال كثير الأوهام ضد درجة يعني واندسكي كسا كسا na na na na na na na na mi na na na wayarwa cikin ta na na na na- ta- ta- duk akwai nau'i na yawa karama karamin ta'adili ne Mm. bai kai ga tarji tajrihi ba dai akwai amma akwai suka suka cikin abu saduqun kathirul irsali ba suduq sa kathirul irsali wal awham al awham an ummi ad-darda'i shi shahar ya rutu daga wa? Ummu Darda. Ummu Darda cikin sahabbai biyu ne. Akwai karama da kai babba, waga karama ce. Barama ce, ita ce mata Abu Darda. Mata Abu Darda. Ita ce Ummu Ummu Darda as-Sughra, zawju Abi Darda. Sunanta Hujaima ko kuma Juhaima. Hujaima ko Juhaima sunanta. Kuma fiqa ce. faƙiya malama ce fiƙatun faƙiya babbar da sunanta khaira ita ba ta da rawaya cikin angalittawan ba ta da rawaya babbar Allahu ala ita babbar ko khaira mutarda ƙaramar ce an abin darda'i daga mijinta kenan ƙala قال يتي أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعين من زال الله صلى الله عليه وسلم يا من وصية دعبا أبي ترى ترى نفركو لا تشرك بالله شيئا ككيم ألا شركة كومي كومي شيئا النكرة في سياق النفي تفيد العموم كومي نيني ككار ألا لشي جنبوتا كومي نيني ko menene ko kamar da la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala waliyyun salihun wala shaytanun maridun ko menene wala jinniyun wala insiyyun wala hajarun wala jabalun wala shajarun wala ba ka hada Allah da kowa wajen ibada shi kadai da abota wannan haƙƙin shi shi kadai yake da shi shi da cancanta abota mishi la tushrik billahi na farko kenan wannan ita ce wasiyar Allah ta farko har cikin Al-Qur'ani fa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sannan kuma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alla tushriku bihi shay'an duk inda Allah fara da babbar wasiya wa abudu Allah la tushriku bihi shay'an eh sai ya ce wa in qutta'ta aw harriqta ko da ka an gugunce ka ko an kokkone ka أنت تضعيف وانجا لكثرة الفعل وإن قطعت أي وإن قطعت كثيرا مرات كثيرة كما وغلقت الأبواب ليش وغلقت الأبواب يعني كان معنا تكرير الفعل وتكرير المفعول وهي ديوا أنكما أي كما أي تريوا كنا أو قط وإن قطعت كودا جنتك أما جندوا جندوا كم الله شركة أو حرقت كوان كونك يعني أنا شنو أذكر معنا mi ake nufi da kakkan Allah shirka ko da gugunce alhali shari'a ta ba da damar illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman yana daukar ma'anar me ai yanzu misali wanda anka tilasta yayi a aikin shirka a zahiri a zuciyarsa ya shirka to an hana zuciyarka ka shirya ko da hukunci ka za a yi can cikin zuciyarka ba za ka canza ta ba ke da a ce a kashe ka ko ka yi ma gunki saj- sajada misali in ma gaban ka sun yi sajada can zuciyarka yaya ba ka yarda ka kenan kai ba kai kai shirka ne kenan a kai shirka ba a zahiri ga ga shi kai amma dama abin da yake sha kuskure ne ko mantuwa ko tilas bai cikin ayyukan mu. an doke mana shi kenan cikin zuciyarka ka yarda kai a zahiri idan ya zama akwai ikrahi na tabbas na hakika kana iya a zahiri ka amince a cikin ƙarshen aya illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman kamar yadda ya faru a Ammar ibn Yasir an gane amma ana min a aikin gabbai illa man ukriha ba eh zuciya ba wani ikrahi za mata ba wanda isa ya canza ma zuciyar karhin damshi babu sai kaga dama ne kawai Mm. amma yakin gabbai a zahiri kana kai biyayya ka wuce amma kai ba kana son wannan abun ba amma matuƙa sai inda kawai ikrahin na gaske fa ba ikrahi na na na na- na- na wahami ba kawai ikrahi na wahami Mm, mun san na wahami wanda ba da gaske bane in a nuna cewa za a maka zakon ƙarya ce ba a yi maka shi ko ba za a maka ko kuma mi ko ba ba a da ikon a maka ko kana da ikon ka kiya ko kuma abin da za a maka ba wani abu ne mai wahala ba wannan sai ka je- ka je- ka jure mishi
ko ni gabban ma wani eh shine manzo Allah ce gaba da cewa wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan kakka bar sallah ta farilla da gangan kakka sake ka bar sallar farilla da gangan wa man tarakaha al-maktuba ay al-mafruda ko kitaban inna as-salata kanat kitaban ko wa man tarakaha muta'ammidan duk wanda barta da gangan ha faqad bari'at minhu adh-dhimma فقد برئت منه الذمة الذمة ذمة الله تابرش تابرتدش مي ذمة آه، دك كل قوة آدم شان القول إن كاريا دك الله الله ذي باش كاريا الحفظ والكلاء في ذمة الله إن سكنت أروان الله تلو تنيا بار صلى لجنجن يا هترجع سكن ذمة الله أي أنا حديثي من صلى الصبح في جماعة كوكو دي أو في ذمة الله هاي سكن أروان الله تو وندك إي تو يا هترجع سكن أروان الله komai zai samu shi sai zimma ta kyale shi shi ne bari ta mini zimma ya dabar shi dabaranta da shi an gane wannan ko da admin zimma sai ka kawo kaddo
eh ban ce kadam na ce kargo gabaki da take ومن ترك متعمدا برئت منه الذمه ولا تشربن الخمر ككسكيك شاجية فإنها مفتاح كل شر يوم إتا مبوء كون شر أم الخبائث قال في يعني انت انت ان تشات تنا يساش كومي وانا دي في ما ظل الخمر ام الخبائث واكبر الكبائر wanda shata zai ya buka mahaifiyarshi Allah sai dai ko baka nan to giya mata shata yana ya buka kowane tunda hankali ke bacewa kai fa yasa fi jununin man aqal da hankalin mutum ne yayi sai hauka yasa ka komi zai yi komi zai yi to shi yasa mazala sai kakka shagiya domin giya mabudin kowane sharri ne. kowane sharri tana iya ja mutum ya aika aika shi wa ati walidayka kama iyayenka biyayya guda biyu walidayka asalin shi walidani da yake mansubi ne walidaini da yake mudafin ne walidayka wa ati walidayka kama iyayenka biyu biyayya wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumma ko da sun umarce ka ka fita daga duniyarka a arziki ake nufi ko duki ka baki da sace ka barta ka barta nan mubalaga ne na cewa koda komi suka umarce ka da shi in dai ba haram bane kana yake Dun- duniya ka duniya ka tattara ka tara ko kuma aka baka samu sun ka buƙaci ka barta baki daya in ba ka ba su ko ka ba wani hukke wani aji in dai sun umarce ka da wannan gai domin alfaida sun nuna kai da duke ka ka na ma'aifinka ne ko Allah wani hadisi annabi ce da da mutada da dukiyar shi duk kyauta ce Allah ya ba iyayen shi uba eh Allah kawai annabi kawai ya haɓa da mai sha ko to shi yasa ko menene dan dukiya ko da wani waye dan saboda iyaye wani dukkan aika bari ko wani nau'i na kasuwanci wanda mas ko kaga ga maslaha kana gani a son ka ce ka bari ka bar shi saboda me dan babban maslaha ita ce biyayya gawa sai dai yan gamsar da su za ka yi a natsance su gane amma in dai mutum ya kiya ne ba zai kiya ba sai ya bar wannan abu ya bar shi
yan ko abu takura yin mutum ya hankali sai ya haƙura Allah zai mishi wani buɗi can da duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai buɗe mishi wanda ya wannan fakhruj lahuma saboda su ka bar wannan doki ko ka bar duniyar mu wala tunazi'anna wulata al'amri kakka yi jayayya da jagorori shugabanni masu lamarin kakka ja musu kakka yi jayayya mi jayayya mulkin nasu cikin lamarin su ke la- la tuj- la- mulkin nasu kakka ja musu jayayyar mulkin nasu la tunazi'anna kakka yi musu jayayyar mulkin nasu kakka yi wannan wa in ra'aita annaka anta ko da kana ganin kai kai kadai ne mai gaskiya ko kana ganin kai ne mai gaskiya kenan kai ba wai tabbata kan gaskiya kake ko kai kadai ne kakka musu jayayya kan wannan mulki sun ci kaza an tayi musu eh kakka musu jayayya annawi rahimahullah ke cewa la tunazi'u walata al-amri fi wila- fi wilayatihim kakku musu jayayya a cikin mulkinsu wala ta'talidu alaihim kakku musu itona ito cin karo illa an taro min munkarin muhaqqaqan sai kun ga abun kyama wanda yake ka- tabbas ne tabbas ne zai faru Ta- eh, ta'ala- ta'ala- ta'lamunahu min qawaid al-islam wanda kuna ganin shi kun gano shi daga cikin ƙa'idodin musulunci fa idza ra'aytum zalika idan kun ga wannan fa ankiru alaihim ku kuma su inkari wa qulu al-haqqa haythu ma kuntum to ku faɗi gaskiya da ne kuke musu inkari yanda ake musu inkari idan ka je ka musu inkari kalimatu haqqin inda can wajen shi za ka tafi musu inkari in ka zo kai inkari nan wurin mi mun kai mi mun kai kan ta mana kuwa ana mi mun kai zai can ka gaya mishi sa'annan alhafiz rahimallah ke cewa la yajuzu al-khuruj alaihim bi halatta ayi tunatar da shugabanni ma dama fi'luhum yahtamilu at-ta'wil matukar aikin su yana iya karbar tawili kaza kuskure ne amma ana iya akwai tawili kuma akwai wata shubha cikin lamarin wadda tana ɗaukar wannan tawili an gane akwai aikin da shugaba zai na kuskure amma ana iya tawilin ce shi kuma to in dai akwai tawili kakka musu fito na to kan lamarin
ko wani irin tawili
tawili kawai ce take ba nasi bane da cewa tawili dama tawili ai duk wanda za a yi zai zama daidai da kuskure da kai tawili to dama waje ne marjuh dan shi waje rajih kai tsaye ke ganin shi gashi na zahiri marjuh kuma wa sai an yi kwana sannan sai a gano shi ko zo zai zama daidai da kuskure almuhimmu tawilin wannan shubha ce kuma dalili ne mai ba mai sa a musu uzuri a cikin bukhari hadith ibn abbas yake cewa manzo Allah ya ce mi man ra'a min amiri shay'an don da ga wani abu daga ga shugaban shi ya karahu yana kyama fal yasbir alayhi shi hakuri fa inda man fariq li jama'a shibran famata illa mata mitatan jahiliya duk wanda ya saba ma shugaban shi ko daidai da shibir dani daya bar biyayya gare ya mutu haka nan ya mutu a nan ta jahiliya ba cikin tsari ba ba kan sunna ba ibn battal a sharhin bukhari yake cewa a cikin wannan hadisin da kawai hujja ai fil hadisi hujjatun fi tarki al-khuruj ala sultani walau jara ko da zalunci وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه malamai sun ijma'i duka wajabcin da'a ga shugaba wanda ya rinjaye a wanda ya rinjaye ba wanda zan kayar da shi ba ya rinjaya ne ya dawo ya danne kujerar kuma ayi jihadi tare da shi wa anna ta'atahu kuma yi mishi da'a ha, khairun min al-khuruj alayhi yi mishi da'a ya fi alkhairi akan mishi khuruji lima fi zalika min hiqni ad-dima'i dan mishi da'a kin tana hana zub da jini wa taskinid dahma tana taushe duk wata kura da wata kwarwa dan ba mishi da'a ba za ta da kwarwa duk wani cikin kwarwa nan da ya sako ya sako na shari da tsanan وحجتهم هجة السوء هذا الخبر وأن حديث النبي جنيه بن عباس وغيره دواني مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السودان الكفر الصحيح وصهد كومي مسيئن أنسى مكافر كررع فلا تجوز طاعته بل مش أبا في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليه to a lokacin yan kafirci karara to bai halatta mai da'a ba ya halatta a yaƙe shi ga wanda yake da iko kuma hadisin ga sun da yawa lisan juna da ibn abi maya lisan ubad ibn samit kan wannan asalin na lisan mutuna ya tura da shugabanni Allah wala tafrur min az-zahfi kakkai gudu daga yaki an hado tare makiya sai ka gudu dan tsoro ko dan rauni mun gan shi shekarun jiya ko jiya kakkai ji ne kakkai wannan kakkai az-zahf shine al-iqdam ila al-adu fuskantar makiya wajen yaki to an an ci karo sai mutum ya ja baya Allah ma a Qur'ani ya tsoratar da ayi wannan ko sai in ja bani za kai wani salon wani salon yaƙi ne ko kuma za ka juya ga wasu tawagar ta ka halarci ka yaƙe su wannan ba matsala gane ko wa in halakta ko da za ka halaka kakka gudu wa- wa- wa farra ashabuka kuma um, ab- abokan yaƙinka sun gudu kai kakka gudu wa anfiq min tawlika ala ahlika ka ciyar daga yalwarka a taul wadata dukiya al-yusru wal rizq wal fadl dukiyar Allah ya baka ka bada ga iyalanka dan wajibi ne haƙƙi ne nasu a kanka to ka bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da mi a yalwata ma iyali kenan yana da kyau kana da ka bada at-taul al-fadl ar-rizq wal yusr a cikin Qur'ani amman lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanati fa ma malakat aymanukum wanda bai da kudin armen ɗaya to ya samu baiwa shine ke wanda bai dukiya dau daul yalwa ta armen ɗaya to fa mimma malakat aymanukum sai ya- sai ya samu baiwa ta yi ba wani abu ne mai yawa Mm. gane ko to wala tarfa asaka an ahlika wala tarfa akwai mai ala wala tarfa asaka an ahlika da kuma mai ala duk- akwai mai ala eh duk ala gare ku yawwa to haka ya zo nuska akwai mai an da kuma ala- ala Hmm? akwai hadisai daban wanda suka zo la tarfa asaka anhum wanda ke da anhum ko an ahlika abin da ke nufi kakka ɗauke sandar daga gare su kullum su zanci ganinta kuma su zanci kamar ba su tsoro da ita kakka ɗauke ta daga gare su don mi domin tsuwartar da su kamar hadisan da ya zo cewa karata ya bulala yan dan ja musu kunne dan kuma ta tar- tarbo su a kurakurai Mm, shi sa nan a cewa khaifhum fillahi azza wa jalla ka tsoratar da su cikin tafarkin Allah su san hadarin sa'a mu doka Allah ka tsoratar da su wannan kenan kaga gak- gakka daina ka ce kai ba za ka tsoratar da su ba kwata-kwata shine ma'ana anki in ko ala ne kakka daga sandar ka akan su kenan kakka zan bugu da sanda kenan sai zama ana ana ishara ne akan mi rashin tsanantawa ko kuma rashin yin kawsasawa a wajen kuba duka yana daukar da ma'ana ke domin akwai hadisi daban manzo Allah yake cewa ba a tambayar mutum dan me bige mata shi Eh, bugun da bai wuce mi ba bai wuce bai wuce shari'a ba na akwai bugun shari'a da wanda bai- wanda bai wuce shari'a ba bugun shari'a da akwai shi kun bugun hauka da ya akwai bugun hauka ko za mu cika ta yaƙi a bige ijiya ta kumbure ka fashe kai han- hannu ya goce ko ya kare ya ga wannan bugun hauka ne sai ga a zai mutu ya haɗa jirgi don ga bugu wani abu ba babu mun so bane shi bugu na so ake so aiko ai bugu ne na so tun da in ba ka son ta sakin ta zaki amma bugu kana son ta amma ya taffan dare maka ko wallahi ta khafuna nushuzahunna kana son ta amma kana kyamar ba ka son kan gare da san maka nushuz kan garewa da hita daga cikin abun to wannan fa'izuhunna wahjurna fil madaji'i wadribuhunna ka gani eh sa'an nan bugu manzo Allah ce darban ghayra mubarrih ba mai keta fata ba ko mai kallaka shi ko mai hoshe kai ko mai bullo ijiya wannan ba bugu na so bane bugu na na na, na kyama ne to ba in kyama ne ake yi a ya Allah ce in ba ku so ku sake su fasarrihu hunna salahan jamila to ha ihsani kamar ba ka sake shikenan an gama haka wannan kyama kenan amma in so ne to bugu ba bugu na so akai na hankali yanda ba zai keta hurumin dan adam ba لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لا ترفع عصاك عن أهلك إذا ما أنا أنا إشارة كان تربية تربية تروى تنا كيوا جس أورا تروى ده بولا لا كو أبون بوجو هم تنا كيوا جا بوجو أما بوجو مي بوجو نشرة إذا أنت النبي صلى الله عليه وسلم باوا ما باوا كان كان زانيش بعد هيك إبا لا هذا سيان باش ولا يا راما أنا جا ما تكا باوا ما يا إلهي عندك مش ولا قوم هيك مش خمسين أربعين ده يا راما لا هرا ده ما تكا ما كان ما تكا ما إيه eh to na yara ne sai yara ma Allah ya kawai wa khifhum fillahi azza wa jalla ka tsoratar da su idan ka sanar da su dokokin Allah eh a, komi ta abin ga mutum gaihe ta cikin hankali ko da ka san zaka bige ta dan shari'a in kana cikin fusata wannan abarama nan zan san har da gaba eh saboda yanzu wannan sai ka yi dan ɗebe haushi shi ko babu inda aka ce ka hidda ka buga dan ɗebe haushi abin da ka san ɗebe haushi shi haushin ka ce an ka rike shi ka haɗe shi ko khudhil afwa wa amur ah wal afin wal qadimin al ghaiz kadimin al ghaiz ko agani wal kadimina al ghaiz had haushi ka haɗe shi amma uwa ka buga fi sabilillah wanda Allah ce ai sai a buga dan addini eh hadda yi bismillah kai bismillah shari'a ce addini ne da sunna ce ai sunna ce da kai eh a ga maka ka sani malaka kama maka ka dan buga sai ƙara ƙara wani Allah wala ma san hadisin ba a wasan ce ta tarihi ya ku in ta tattara hannu ka ta kama tsama shi kewa dai ka san na mata za ta maka haka za ta maka to in kan gaba ta gaba ta gaske ba ita ta ma haka ta gamsa maka hannun ta Allah ya samu dace doka saki wani ne doka saki wani kama ta shi ba ta kashi da sanda ta je da alƙali aka kira shi ce kai ka zana mata ka bigin mata ka sanda na ce alƙali ce yadda magabata sun kace na asawaki ne ba ta kashi yadda sun kace magabata asawaki ne ta ce ta ce a ce mishi ka asawaki ta daga metar guda ne metar guda asawaki metar da ya ce gwaye asawaki ne eh shirƙe a shirƙe shan na ba domin a sa kiwe turaga ai akwai abin da shi kuma da yake hikima ga shi ma wai a sa kiwe ce a sa kiwe to wala a zane shi a sa kiwe shi ma hadisi na gaba na la yas'al ar-rajul fi madarra imra'atahu a wannan ko da tambayar ma akwai tambaya kalar ne tambaya ta farko idan mutum mai sulhu ne za ka yi sulhu mace ta rubuta zo wajenka in ma ita kai magajin mijin ne ko baban shi ne ko kai babanta ne ta ce maka bugu na yi inda ka sulhu ka ce kawai shikenan ba za ka tambaya ba eh ya sai tambaya me matsala kaza kaza kaza in sulhu za ka sa'annan kuma in bugu nan da wuce iyaka yanzu haka ai ba saboda bugun kaɗai ba saboda wuce iyaka da yi shi ma alƙali wanda zai hukunci yana yawan nan a'a mace wata bugun miji a a shar'ance eh yana haukance ne da kuma shar'ance a shirmance kenan eh shine mace mace ba ta shine ai mace ba ta bugun bishi sai yalla sai Allah heran a a wacce abu ga da saki wannan cikakke buka abun ai shi dai a urfanci a hankalce dai ta kimanta eh ai an ce karate bulala to sai karata ta gaba ta cin komi sai da ake wutar amma ya za ka bugawa eh ka kenan ka hidda mutum riga ka ta bugu hawa ta lalace haka ai mun bai ba don bai mutum ya san cewa an hasala kuma ya kuskure dole a gwada mashi shine bugu da bugun yaran da bugun matan duka haka ne a zane zanen zanar da za ta sanin lalle kuskure ta yi ta gane shine ba zanar wasa ba kuma ba zanar hauka ba shine kawai yanzu kamar malam sai mani mata hakan suna kawai da cewa ai aisha ta ce manzo Allah bai tafi ba eh wani ba kuma ci eh ina yanzu da mai ana ƙara musu ba ana ƙara musu mun zara ce ba wa- mai bugun mata da ce ba shi ba shi maza ba wanda ba ba ba fi alkhairi kuma mai bugun mata to sai mi kuma qur'ani kuma shi mici wadribuhunna kenan to wanda zan bari mu dau mu dauke wani ba dai wanda za a bari manzo Allah sun san a a halayen shi na kwarai a karamcin shi da iya mu'amalar shi Aisha ba ta ba ta bugun ta ba kuma ita Aisha ki kama shi kike Aisha ta kida Aisha da an tambaye eh, Barira wani da lokacin da aka aka mata ƙarya wani matsaloli kisa ne gashi ta ce ba ta san matsala gashi ba sai dai wata ran saboda yarin tatta ta bar gari akwai ta zuci wai kamar ta faɗi lahi ne a nan ko amma in kan lura ai yabo ne duk lemon ta na duniya da ita bakin lahin kenan kenan inda ko wani ƙasa gare shi yake na sama babu tunda inda akwai wani sama ana kawo wannan kenan ƙarshe dai yabo ne wannan to mutum ya gafala ya bar gari an can imami matsala kuma akuya ta ce ta gida dawajin akwai gida kuma sun bari ma an tsaye dan dajin dajin afon eh mama sun bari an tsaye dan mama ba to sun san tsaye da zaka ce to mace ta doke haƙi ta je ta tsaya ta yi kai wani malami yaya kama kama ta ce kuma mata kama Aisha ai bai kin kai kama Aisha kai kama Aisha sannan kuma kai haɗewar kai da laihinka da da hakurin kai bai kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka ba annabi ai shi ka Qur'ani kuma shi karanta kuma shi ce arata bulala ko kuma shi ce la yasalu rajulu fi ma to me matsala ce abu ai komi kima ta shi ake aiki shi dindin su idan anas anas yace shekara goma yana hidima da gidan manzo Allah annabi taɓa ce mishi dan wani abu da bai yi ba dami baka yi ba wani abu da ya dami kai bai taɓa ce mishi haka nan ba ai ba dai bane da kai da kuma da wani abu sauransu Mm. in ka sami ranar daidai ke sai a kawo masa hujjoji ka a- eh sai ka sai ka ci galba ga ka karanta a- a a- a munazara sai ka zane eh eh to da ke tun da kare ke ne da zane ke shi kenan eh ta kawo hujjoji sai ka kawo hujjoji sai sai ka zane
ai na wajen kike
na zai yaro da ka zane shi bayan ka huce ka kyale sai ka kira shi ka jawo mai da shi kaza kaza kaza ka kyauta kaza kaza kaza ka kyauta yanzu kai da kai haka to kai ne kai matsala ko kuri da zan zane ka sai an yi da matsala to yan kyale ka kai ka sakance ko ga ya- in ma mai hankali ce wallahi ko an kyale ba zan sake ba ko kuma ce a kan ma zane shin da zabi ka bashi da kyale ka kai ka ta irin ga mara sake yawo da zane ka a gyara ka wani kaga mai dan kusa kusa ya ce maka a kan ma zane kaga yanzu shikin ka zane shi eh an ka sai shi da kai kama amma irin wannan mutum na hausace bai san ina yake bugawa ba ya buga ijiya ya buga wani ne ko bai mara amma di haramun ne to bai dace ba Mm, bai cikin kimanta da adam a mare shi ba kama kimanta kakan mu adam na bai ce Allah ya halicci a- a- mutane ya halicci adam akan surar da gare mu yanzu to dan kimanta adam kenan kakka buge wasu Mm, kakka buge wasu
ita ce mafi girman zai da ce komi ciki ciki duk san organ da ya san suna ciki duka komi na ciki dan adam nan ne shi da kai din nan ne حديث نقبة صحيح لي. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكما كما أبكيتهما حديث بخاري رتول محمد بن كثير العبدي محمد بن كثير العبدي ثقة ثقة يا رسول دريبيو دأشرن دأكو 223 عليه السلام. قال حدثنا سفيان هو الثوري سفيان الثوري هو عبد الله بن سعيد الثوري هذا تدريس استندد إيه لكو تدريس استندد أن عطاء ابن السائب عطاء ابن السائب الثقفي صدوق اختلط صدوق اختلط ya saduqun ne amma daga baya samu rikice har da rikice mishi yanzu hadisin da don hadisin da karoto bayan samu rudanin har da nan sai zama hadisin akwai matsala gare sai ya samu ne ya mishi mutaba a irin shi ya roto to sai a ce a karba eh sai ko kuma tabbatar cewa mi a rubuce ne tun wanda tun wanda aji rubuce ne eh matukar dai bayan ya samu talati ne to sai zama akwai matsala ga hadisi ya rasu 136 136 عطاء بن السائب الثقفي صدوق اختلط توفي 136 عن أبيه السائب ابن مالك كده بابانش السائب ابن مالك شيكم ثقاني عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أحد العبادلة شيكو يا رسول 60 دقوق توفي ست- 63 صحابي مزال من إبادة 63 عبد الله بن عمرو أبا هديشة 63 عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ودمت يا زوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيت جئت نا زوج من كلمه الله ابايع ابايعك على الهجره ما انا انا مك ابايع كمي هجره انا سيت وتركت ابوي يبكياني na bar iyayena suna kuka in ma saboda in ma saboda hijirar da za su ya shi zai in ma saboda wani abu can daban da ya yi in ma dai ya tausaya mai ko wani abu qala sai annabi ce mai irji ilayma koma wajen su فاضحكهما كساس داريا كما ابكيتهما كما انا كساس كوكا يا من غنيش كنان متين غير كسكون ده يكو حديثي نجب صحيح ني قال حدثنا علي بن الجعدي قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك ق- فقال نعم فقال ففيهما فجاهد حديث بخاري رتولة علي ابن الجعد شيني أبو الحسن kenan sunan shi da- da alkunya da sunan shi da sunan Ali da alkunya shi da alkunya Ali sun zo dai kenan ya hada suna da alkunya da Ali ibn Abi Talib ko eh shi wa shi ke Ali ibn al-Ja qala eh shi Abu al-Hasan yake alkunya shi shi Abu Ali ibn al-Ja Abu al-Hasan al-Jawhari al-Baghdadi thiqatun thabtun an dan soke shi da shi an ci kamar yaya an soke shi da shi an ci ba shi an ci irin na Iran ba yanzu. Ali ibn al-Ja'd, Abu al-Hassan al-Jawhari. Fiqa ne, fiqatun thabtun ne amma me an ji kamshin shi an ci gare. Shi an ci na magabata wanda suke da ba irin na Rafida bane, ba rafd ba. Akwai rafd, da akwai tashayyu. Kawai shi an cin su na farko. Shi wurin shi Abubakar sahabi ne, mumini ne, khalifa ne, imam ne, salihin bawa ne, shugaban salihin. Nan ne. Umar ma haka. Usman ma haka to sai dai shi ganin shi ke Ali ne cancanta da khilafa kamin Usman kawai dan ɗaya ne matsala kamin Usman a ai duk wanda ya inkarin khilafa Abubakar shi ma matsala ce kawai gane yake ka- tsakanin Usman da Ali Ali ne kamata sai na sai Usman kuma tare da Usman mutanen kirki ne imamu ne khalifa ne ba khalifa ne ba matsala kuma shi tashayyu ke dama tashayyu shi'a jama'a biyu an ka zama an ga shi'atu Ali an ga shi'atu Muawiya ko shi'atu Usman ko shi'atu shi shi ne an kai kawai babu ruwan su da wani zagin wani da da- da- ba da da ba ta wani shi ne bangare ne kawai shi'atu wanda min shi'ati ai min jama'ati ko Mm, da an wasu ne ke kawo haka har wasu su yi ganin cewa ga wanda ya kamata ya hau kamun wancan ba nasi bane daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nasi bane ijtihadi ne da wanda ke ijtihadi ne azai tare da cewa akwai ijma'i na lokacin malamai sahabbai a lokacin sun ijma'in kaza sai zama kenan ba matsala komai kenan yanzu mm, ba wani abu ne mai sauki amma dai min ijma'in shine daidai kamar na Duk- abubakar shi ne ke da nassi shi na abubakar nas dalilai sun yi ishara waɗanda ba su karɓar mi ba su karɓar mutum ya ce bai gane ba sannan da da da ijma'in da sahabbai suke kafkin sahabba har da ali da kai shi ali na lokacin ali bai taɓa wani ishara ta ja ba bai taɓa wani waye shi ne matsala ali kan shi ya yarda abubakar ne shugaban shi to sai wani ya zo ya ce bai amince ba kaga akwai matsala sannan su kuma mm, kyama suka sanya ga abubakar su ko shi a wa'anga na harkon ba sa kyama ga bukar ba ba su da wani abu
Abul Hussein abul hasan eh abul hasan abul hasan al-jauhari al-baghdadi thiqatun thabt rumi wa tashayyu kenan ko da cikin tarjuma malamai kai an ce wani rumi wa tashayyu kake dan manan irin shi an ce ne ko nan shi dan shi a ce maka to ai gashi tun lokacin kaza ga ga ga ba su bane ba su bane wanga rawafid ba ba ba karba hadisin gare su makareta ne su tunda su asali ne wajen su ƙarya yin ƙarya addini ne su alkazibu dinuhum dinu aba'in haka wannan ba a karba hadisi ne to ya rasu shi ta 230 daidai da 30 قال أخبرنا شعبة شعبة ما لم يشني شعبة بن الحجاج كو أبو بسطام البصري توفي 160 كو 130 رسول شعبة أمير المؤمنين عن حبيب بن أبي ثابت لك حبيب ابن أبي ثابت شين أبو يحيى الأسدي حبيب ابن أبي ثابت أبو يحيى ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس ثقاني ما لم يني بابا آه آه. شوبا يا انسان شي. شوبا يا كوارك ايش كو هاي شوبا ابن الحجاج كو يا رسول يا شيخ 60 60 اي 60 اي 160 ثوري كما 161 كيف كسر كسر ثوري سفيان الثوري 161 شعوب بن الحجاج 160 ديدي kuma ya kowane daga cikin su malamin malamin bukhari an habib ibn abi thabit shine abu yahya al-asadi wal asdi thiqa ne faqih babban malami sai da ya rasu 119 119 119 إيه قال سمعت أبا العباس الأعمى يتي سمعت أبا العباس الأعمى ياجي أبو العباس مكاهل شيني أبو العباس سنش السائب ابن فروخ السائب ابن فروخ المكي الشاعر ثقة السائب ابن فروخ المكي الشاعر ثقة السائب ابن فروخ المكي الشاعر ثقة عن عبد الله بن عمرو دق عبد الله ابن عمرو قال يتي جاء رجل ونمت يازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وان يزو كنا صحابي ابن حجر يتي ولعل سيني جاهمة ابن العباس ابن مرداس جاهمة ابن عبا ابن العباس ابن مرداس يا ذور النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد يعني صوت يورين جهادي فقال سيما الله تمش أحي والداك يا إنك بيسان دري قال نعم فقال نفسي إيه فقال ففيه ما فجاهد توكجيك يا جهادي أتم وجنس يعني ما زال الله صلى الله عليه وسلم يانون عمش جهادي يتي جهاد النفس طبعا قرمي كل هذا إيه عيش كو سألنا كمان هنا نونا shi shugaba shi ke kulawa da lamuran mutane bangaren jihadi shi ke kuma kula da masalawoyinsu kuma ko da ya ja su jihadin ba zai manta da masalawoyinsu na musamman ba irin biya ga iyayensu da gyara gidansu da sauransu duka yana ba su irshadi shawara kan wannan sha'ani babi na gaba babu man adraka walidayhi falam yadkhul aljanna babin wanda ya riske uyayen shi guda biyu kuma ba shiga aljanna ba to me hukuncin shi tabewa ne hadisi sahihi ne قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل قا- عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قال يا رسول الله من قال من أدرك والديه عنده عنده الكبر كوكما عند الكبر نسختين مم. عنده الكبر كوكما عند الكبر مم. كنا أدرك والديه عنده الكبر الكبر أدرك والديه عنده أو أحدهما فدخل النار وانا حديث إسناد شيء بخير تلقوا خالد بن مخلد أبو الهيثم أبو الهيثم البجلي أبو الهيثم البجلي صدوق شيما يتشيع وله أفراد البجلي صدوق ya rasu 213 213 قال حدثنا سليمان بن بلال يتي سليم سليمان ابن بلال يا باشا العباري ما لمش شاوك سليمان ابن بلال شي سنن شي الكنه شي ابو ايوب التيمي ثقاني شي ما ابو ايوب التيمي ثقاني يا رسول 177 سليمان ابن بلال أبو أيوب التيمي يا رس دليل الش دليل سبعين دبكم دليل سبعين دبكم عليكم السلام إيه مكتبة تنجح ما تسبع جامع جوا دبكم قال حدثنا سهيل حدثنا من قاش بايغو سهيل ابن ابي صالح السمان ذكوان من قاش شي صدوق ني اما بابان شي ثقه كو وبان شي يعيش وجا هردا شي سهيل ابن ابي صالح ابن ابي صالح شي ابو صالح كم شي كني السمان بيسيد من شانو zakwan su ko shi shi wannan kin suhail kin sadukun ne saduk amma baban nashi siqa ne baban nashi an abi ya ce ko baban shi siqa ne an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه أن دنا حنتن شيء أتكن رغام ترى بيقوله هنا رغم أنفه أو ألصق أنفه بالرغام ألصق أنفه بالرغام أن دنا حنتن شيء أمي أتع ترى ترى أسامي قوله ترى تو nan wurin a zahirin magana haka take amma ana amfani da wannan maganar don dan ma'ana ta nuna mi ta tabewa da nuna mi da nuna asara da halaka an gane shi ko yana ragima an fuhu ragima an fuhu ha bi ma'ana ya kasanta ya tabe hassa nawa hassa uku sabai suka ce qalu ya rasulullah suka ce wane ne wanga dan saboda mi ka azo shi mutum abu ka cikin wannan abu ya ce ba mina wani ne wangarin shi kauce ma abu in ya shaye shi ko kuma ya ƙara kauce mishi man kala man za lafi kacin man adarka walidai wanda ya riski iyayen shi guda biyu inda alkibari yayin tsuhansu ko kuma adarka inda hul kibaru kibaru tsuha ya risko iyayen suna wurin shi zai kama da shi in ka ce inda hu ka zama alkibaru shine fa'il walidai maf'ul bi kenan adarka alkibaru inda hu adarka mada adarka walidai tsuhuwa ya tardo iyayen shi biyu suna wurin shi sannan ko kuma inda ke bari shi ya shi iski sai zama adarka walidai shi iski mi falkin shine huwa shi iski shi iski iyayen shi guda biyu inda ke bari yayin tsuwa sai zama inda ke bari nan wurin kawai zarf ne in adarka walidai inda al-kibar ko kuma inda al-kibar ahaduhuma dayyar riska ko kuma tsuhon ɗaya ne yar riska aw kilayhim afwan au ahadahuma kenan ta hanci da biyu to ko kuma ɗaya ne tsohon ya riska ko kuma ɗaya ne shi ya riska fa dakhala an-nar kuma sai ya shiga wutar da tare da cewa biyayya gare su da kyauta musu na kanka da zunubai mai ya to inda kana yi kina kaga da kanka da zunuban sannan kuma duk da haka nan ka samu ƙarin lada kuma har musu ya sakaci ya shiga wuta da kyauta musu ai dama tun daga inda kyauta musu da ko da zunubai su gare wannan aikin na kanka da zunuban sannan kuma ga dumin ladar da samu kuma su zangi mishi addu'a kuma addu'a su karɓa ce kuma sannan Allah shi yarda shi dan saboda mi in sun yarda shi kuma Allah zai yarda shi duka haka wannan zai hana mai shiga wuta amma kuma shiga wuta to wannan kam ya tabi ai shine khiz kaskanci da zul ragim anfu ragim anfu ragim anfu shine wannan babu man barra walidayhi zada Allah fi umrihi babi na duk wanda yayi ihsani da kyauta ga iyayen shi Allah zai kara shekarun shi ko da an ga hadisin da mu gani cike da ifi ne amma akwai hadisi ayi sahihi man arada an an yusa lahu fi fi ajali wa wa wa rizqi falyasir rahimahu sada zumunta ayi zumunta farko daga rika duniya ta wace a ci ne tare da zai zai zuwa hadisin amma shi wanga nan cikin babin suna shi zaifi babu man barra walidayhi zada Allah fi umrihi budu wanda ya biya kyauta ma yanshi Allah zai kara cikin kwanakin shi malamai suka ce in ma ƙari na haƙiƙa can da an ma shekara sittin a ƙara ma goma Allah shi ke ƙara abin da gada mai goge abin da gada mai don daura mafi zina wurin shi yanayi ko kuma mi a ƙara musu albarka idan da shekara hamsin gare ka sai ka yi aikin da shekara tamanin ke yi kuma cikin shekara hamsin yanayi akwai wani wani za ka kai amfani da yawa ciki wani wani bai maka amfani ba ko dukiya mun ta yi albarka wata ba ta albarka to shi yana da duk ƙari ne ko ƙari ne idan an ce malami zauna irin sa ibn hajar tsakanin azhar da tsakanin azhar da asar ya karance al-mu'jam al-awsat na tabarani kai zai ga ce ai wannan abu abu ne wanda mu wata kila sai mu yi mata mana karanta shi kawai Allah ne bude mishi bude mishi wani abu wanda kawai abu ne na Allah eh kawai da kasa ai abu ne wajen Allah mai sauki in mutum na kwana shi na warki a cikin kwana sai ga ya je ya yi hajji ya dawo a kwana kuma minti minti minti goma ta wata yi ana zama mutum da gaba ya ya hajiya da haka dai to ko tunanin tunanin ka zo ka dauki tike ka sai jirgi tunanin ka dai cikin minti dai kana shi minti goma kana shi to amma cikin haka dai sai ya hajiya dawo waye wannan tsari Allah ya shi to haka zalika cikin kwanan ka dai sai Allah ya tsara kai wani abun da sai wata guda ko zaka yi yo shi ma ibnu hajar cikin kana azar da magaraba al-mujmal awsam da bani karance shi da yaya yaya to mu mutane ma ya sai mu sha hal yau karance shi kaga karama ce Allah ne bude musu wannan abubuwan yau manzo Allah ba bulaguro bai daga makka zuwa ina baitul maqdis daga nan zuwa sama ta bakwai to ko kumbu an kalba ba sai yayi shahi au aure ya rashi shi wannan abu kuma an ka an taimaka ka dawo da ka dawo a laditur yaya an ka musu salloli ma da ya da salloli ya da kuma kai da kawo da ta yi wajen annabi musa ji ya ta yi dawo ya ta yi dawo ya ta yi dawo duka cikin dare guda waye wanga abu shi Allah shi ne takaice ma kwanakin ka shekara arba'in ka yi abu shekara tamanin cikin su abun gaga ai da kaga ga kallon ga sai gani abu mai sauki ne ma wajen Allah sosai yake da sauki sosai ka kalli da tamai ibn Usaymin misali ko da tahon malaman ga kalli da tahon Bukhari shekara 62 duniya cikin yayi mu shekara 62 mai karanta sai Allah Allahu akbar zo gode in ta shiga sai ga sun karanta sauran daga tamai ibn Usaymin kallon so gani ai in ka ce Bukhari da ne magabata ne to ibn Usaymin gashi na ai shekaru tsakanin mu da shi kai maktaba guda ya rubuta duk to albani wanga nasiruddin albani maktabatar zahiriya maktabar da a lokacin duniya babu kamanta duk karanta ta shi kadai ba wani ka rayu shi ba a wani dan lokaci na rayu shi duk karanta ta duka babu littafin da an buga shi ko rubutun hannu wanda bai karanta ba komi ya karanta ɗaya bayan duka ya karanta su baki ɗaya duka ya karanta duka maktaba guda wadda a duniya ta musulunci babu kamanta an san da ita to duka miyawa ta kai mutum na Allah ne da ta bace shi wallahi lamarin ya wuce abun ba wani abu ne ma na mamaki wajen Allah abu ne mai sauki Mm. shi ne to bayan lit- karatun da ya yi daban-daban da littawa da lokacin da duka ayoyi ne Allah haya ce ya in ba da wannan ayoyin ba ai da nan yanzu dai maktaba guda ya karje ta duka duka babban maktaba ta duniya a- a- a dimashq take maktabta zahiriya Mm. yau littafan da wani rubutun nashi ba haka ba an halittu an gyara shi rubutu ne game gaggame da dandandan hannu ne kuma tawada ce ba na duka game su ya karance su Mm. Mun gane ba?
haka sun gane shi Mm, a gane shi ƙwarar da suke Mm. ina muke kenan ma'anar mi ma'anar ƙara shekaru ne ko hadisin dai istanin shi kamar yadda akwai ibn wahab ya rito da cikin jami'ar hakim da abu ya'la da tabarani al-kabir qala haddathana asbagh ibn al-faraj asbagh ai maliki sun san shi ko asbagh ibn al-faraj abu abdullah thiqatun faqih al-qurashi al-qurashi ya rasu 225 aya ni wallahi na dan samu hami ko shine ba malikin ai kun san asbagh na malikiya ko asbagh a cikin malamai masu magana a malikiyanci na qurashi na qurashi qurashi thiqatun faqih qurashi faqih qurashi tuwfi 225 الكنش أبو عبد الله قال أخبرني ابن وهب عبد الله ابن وهب كاك ابن وهب عبد الله شيني أبو محمد المصري جاس دليل تسعين دا بكوي دليل تسعين دا دا بكوي عن يحيى ابن أيوب دقى يحيى ابن أيوب يحيى ابن أيوب عن زبانة ابن فائد عن زبانة ابن فائد أبو جوين الحمراوي عن سهل ابن معاذ عن سهل ابن معاذ سهل لا بأس به سيقصد إلا في رواية زبان عنه أما رواية زبان دقريش كما قال عن سهل ابن معاذ ها؟ عن أبيه عفوا عن أبيه كان معاذ كه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره wanda ya yi biyayya ga iyayen shi a wata ruwaya walidahu tuba lahu kenan me tuba lahu asalin aljanna gare ita ma asalin tuba kalma eh, ice ne a cikin aljanna tuba tuba ice ne a cikin me? aljanna tuba lahu Ah, kawai ana bayanin mutum ya a daga tsib ne da tsayib ya samu abu mai kyau sau alheri Mm. tuba lahu zada Allahu fi umrihi a zai kara a cikin shekarun shi babu la yastaghfiru li abil mushriki ta illa fi ruwaya la ba zabban anhu wadda ai eh, kaman nan kaman nan kaman wanka ai shi sa'il hadithin kenan daga daga cikin lolin shi har da ma um, shi wannan da'ifi ne hadisin da'ifi ne ai yahya ibn ayyub shi ma kaga babu ban ga tarjumar shi wallahi wala babun la yastaghfiru li abihi al-mushrik babu bai bana cewa ya ne matsala eh wajen wajen ya haya wallahi ban tantance matsaloli da ba guda wace gare shi domin shi kan shi sahal ibn mu'az idan zabban ya ruwa gare shi ruwa akwai matsala gare ta to kuma gashi nan zabban ya rutu da gare shi ibn fa'id babun la yastaghfiru li abi al-mushrik alayhi salam babi mai bayani akan cewa mi mutum bai zai nemi gafara ga baban shi mushriki ba ba zai nemi gafara ga baban shi mushriki ba baban shi Allah ya tsara Allah ya sauƙaƙe ya mutu mushriki to ba zai ce Allah shi gafarta mishi ba حديث حسن ني حسن الإسناد قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فنساختها الآية التي في براءة ما كان للنبي وال- والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأن حديث بخاري تولك إسحاق إسحاق babban malamin shi ibn rahuya ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn rahuya cikakken sunan shi ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn rahuya alkunya shi abu yaqub alhanzali abu yaqub alhanzali ya rasu 238 238 abu yaqub alhanzali hanzala shi thiqatun hafizun mujtahidun thiqatun hafizun mujtahid قال أخبرنا علي بن حسين علي بن حسين شيما يهدى سنة علي لكما كنيا أو الحسن هيك المروزي a'a wancan ai malamin bukhari ne kuma wancan eh, eh, shi ba ibn husayn yake ba ko ibn al-ja'd yake wancan ali ibn al-ja'd wannan kuma ali ibn husayn yawwa abul hasan al-mirwazi wancan kuma al-jawhari wancan ya rasu 100 na 230 wanga kuma me 211 wanga wanga wancan 230 wanga 211
bin hussein
صدوق ne حد قال حدثني أبي بابنش بابنش الحسين كو من أنت علي بن حسين كو حسين ابن واقد اللي بشيما المروزي شي ثقة ني سيدش أنا كوري كوري ibn waqid ابن واقد المروزي المروزي شي يا رسول shekara ta 159 kwata ya rasa yaushe? haka 159 59 عن يزيد النحوي يزيد النحوي شين يزيد ابن أبي سعيد يزيد ابن أبي سعيد النحوي كما يا رسول 131 ثقة عابد مهم. ثقة عابد توفي 131 دليل 30 دليل عن إكرمة وهي إكرمة مولى ابن عباس كو هنسو معلومة تفسيري نيكو هنسو عن ابن عباس ابن أبي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما Allah ya ce, eh? Allah ya ce, in ma ya bi ganna inda kalki bara haduhuma, au kilahuma, ɗaya daga cikinsu ya riski girma wajenka, ko kuma biyun duka, sun riski girma wajenka, to fara ta ƙulla ma ofin, kakka faɗa musu magana mummuna, wala ta haruma, kakka tsa- ware su, wa ƙulla ma ƙaulan karima, ka gaya musu magana mai karamci mai daraja, wa lahuma jana zulli ka yi ƙasa, da fiffiken kaskanci wajensu saboda su minar rahama don saboda tausaya musu wa kul kuma ka ce rabbi rahamhuma Allah ka tausaya musu ko ka ji kansu kama rabbayani saghira kamar da sun kare ni ina karami fa nasakhata al-ayatu allati fi bara'a sai ayar da ke cikin bara'a ta soke hukuncin cewa kenan yanzu nan wannan ayar ta ce ka ce musu ka uwayenka guda biyu ka ce Allah shi musu rahama ba ta kayyade cewa musulmi ko kafirai ko kenan haka hada sun shiga ciki har mushrike sun shiga anan eh tunda an ce kawai ka ce ma iyayen kami Allah ji kansu haka hada sun sun shiga ba gairi ba to sai aya ta cikin ba ta ce mi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ba ta yana za a yi lin nabi ma kana lin nabi lamar jihud ba yanda za a yi ga annabi ko kuma muminai an yi stagfiru lil mushrikina su yi ga su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da kawo makusanta ne ta ganin wurin an ce mutum musulmi ko annabi ko mai mu'min- annabi ko mai imani ba zai nemi gafara ga makusanta ba in mushrikai ne kenan makusanta kuma mushrikai sun shahewa har da iyayen mutum ko ko su shahe su ba kai yanzu an cire iyayen mutum mushrikai can da an ka ce mi ka nema iyayen ka gafara an hadda mushrikai Na- na- shi nan nasakin da an kai walau kani uli qurba ko da makusanta ne min ba'di ma tabayyana lahum bayan mutum ya gane cewa annahum ashabul jahim su yan wuta ne domin mushrikai ne ne yan wuta ne an gane ko to wannan ayar ta farko in ma yablugan nikal kibara idan girma eh, idan iyayen guda biyu ahaduma ko kuma kilahuma idan ɗaya daga cikin su ko biyun sun girma ya riske su ko sun iske girma a wajenka sun tsuho kenan suna nan kai kuma kana da hankalinka kana da wayonka yanzu kar- girma tsuha ya saya hawar gare su kai suna wajenka ko an gane to fa ta kullum offin Allah suka ce kaka ce musu offin ko da a ce sun kai suna hitsari da ba haya wajenka kaka je wurin wanke hitsarin ko yin busar da ba haya ka ce hain kaka ce kamar da kai ma sun yi wanke ma hitsarin da ba haya ba su ce a kanan ba to kenan kai ma haka za ka yi musu shine uffin magana da take mi mara kyau kakka musu idan an hana magana ina ga bugu ina ga tura ina ga wane yawwa wala tan har huma kakka ware su annahar shine tunkuda ka ware ka ware mutum ko ture su ko danna kirjin mutum ka tura ka da ya shi hannu wa qul lahuma kuma ka musu magana qaulan kariman magana mai kyau ka musu magana mai dadi ta bangaren kaga magana mai dadi hadda wa ta shiga ciki da nasiha da ilmantarwa da magana duka dan ba magana da ta kai dadi ka karanta da Qur'ani da nasiha da da'awa da kuma magana cikin tasha ta awon ga hankali kwance bana daga murya kuma gaban su ya shi hannu mun gane waqfid lahum janaha dhulli kai tawadu komi matsayin da kai gaban su kaskantar da kai min rahma dan saboda tausaya musu wa qul kuma kace umarnin gashi inda yazo rabbi ya allah irhamhuma ka rahamshe su kama rabbani saghira kamar ina son kare ne ina karami kenan nan kaga an ce iyayenka guda biyu kace allah ya ji kansu allah ka ka ce ce kamar an cika musu addu'a ba a ce banda mushrike ba kenan mushrike sun shiga ciki ana to sai aya bara'a ta soke hukuncin iyaye bi mushrike tabbar mi tabbar wanda ake musulmi ne ya inda sun mutu ake nufi sadaka sun mutu mushrikai to nan da ce Allah ya ce ma kana lin nabi ba ta yiwa ga annabi ga wanda Allah ya ce go walazina amanu da mu'minai an yastaghfiru lil mushrikin sun nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da mushrikan na makusanta ne kenan ko da iyaye ne kenan yanzu an soke ho- an hana ka ka- ka ce rabbil hamma idan mushrikai ne walau in ba da mata malaman nasu asaba jahim ko in baya mutum ya gano cewa su iyayen nan yan jahimu ne yan wutan Allah ya tsare mu nan za mu sa wa sallallahu alaihi wa sallam